wanda wanda Allah ya kalle shi da idanunsa da rahama da dukai ba zai masa azaba a rayuwa ba har abada na biyu bashin bakin mai alko a wajen Allah yayin da suke malaika kamar yanzu kuma bakin yana bashin nan to ya fi daɗin miski a wajen wato a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na uku Allah tabaraka wa ta'ala yakan yana sa mala'iku suna neman gafara a al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam masu azumi a tsawon dare da rana na hudu Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci aljanna shi ya mata tanadi shi ado don bayina saura kaɗan za su huta daga wahalar duniya da zuwa gidana da gidan karfiya na biyar kuma idan ƙarshen daren watan ramadana ya zo Allah zai gafarta wa al'ummar annabi gaba ɗayanta wanda ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan ita ce da rizqi kadri wa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da rizqi kadri shin kana ganin idan mutum ya ɗebi lebuloli ya ba su aiki sun gama aikin za a ba su ladan ko ba za a ba su shi za a ba su wannan ladan an umarce su da azumi ne sun yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu hukunci da gafara na wa ila madina kawo musu aiba
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa an sanna muka aiko ya zuwa mutanen Madina mu aiko dan uwan sa imani annabi Shu'aibu alaihi salam Madina kabila ne daga cikin yakan wani mutum da ke masa a Madina da Ibrahim dan Shu'aibu dan Mika'il dan Yusuf dan Madina dan annabi Ibrahim alaihi salam a duk abin da aka faɗa قال يا قوم lokacin da shi wannan manzo a kan shaibu ya zo yace ya ku mutane ubudullah ku bauta wa Allah ma da kun min ilahin ghayru ba ku da wani ubangiji walinsa hatta akum bayyinatu min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijin ku da fa auku kaina wal mizana ku cika ma'aunin wato alkairu shi ne abin da ake aunawa kamar jiya ta kago shi ne kamar ma'auni mai zurfi ni zani kuma abin da ake auna shi a kan ce ne wala tattaku nasa ashiyahu kada ku sauye wa mutane ashiyahu kayan su ma'ana kada ya zama idan za ku saya sai ku da kiɗin ɗin kwano ya yi tudu wanda za ku saya da shi wanda za ku auna da shi daban wato za ku danna cikin wanda za ku aura da shi ya yi wanda za ku aura da shi kuma sai ku daga cikin da ya ke ciki ina da tsammanin haka ma aura su ke ni ma na saba gani saboda haka idan za su aurar sai su aurar da wanda suka doka cikinsa ya rabu in za su aura sai su aura da wanda suka doka cikinsa ya ya yi birni sannan kuma awon yadda suke idan ka je to za ka shi ba ake ana zuwa ba a bari a saurari ya aula ya an tsira maka ko ba tsira maka ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tafkasu nas ashiya'ahum kada ku sauye wa mutane kayan su wala tusiru fi nafsika ku barna a bayan kasa da kafinci da zalunci ba da islamiya bayan ta gyaru Allah ya tsayar da sharƙoƙi ya sake kuma sarakuna masu adalci su da adalci a tsakanin al'umma da adalci al'umma ta gyaru da littattuwa da shari'a da kogin adalci inda ku a za su kun kai da zaku wannan shi ya zo ku alherin kudu mumini don kun kasance masu masu imani da Allah da baraka wa ta'ala sauye ma'auni yana daga cikin abubuwan da ke hana cikawa da imani ake wani bawan Allah ma'auni ne wato alkoli ne amma halin da ke in zai auna kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wani da muka tsina fa zakaru ka alladhi la yatakalu ala an-nas yasawun wa zakaruhum aw madaruhum yusirun ala kullu ulaika ma bukuti ma bukuti yayin azim to lokacin da ajalin ke zuwa an zo ana ana naka na kalmar shahada sai yana cewa jabalani min nari jabalani min nari jabalani min nari duwar wannan guda biyu na ke gani na wuta wato duk guda biyun nan wato shi ne wato ma'aunansa guda biyu wanda wanda yake auna da wannan wanda yake aunarwa ko kuma su ce da guda biyu wanda yake gwada wa kansa da kuma wanda yake gwada wa mutane ina cewa jabalani min nari ana lakana wata kalmar shahada da haka ya mutu bai samu kalmar shahada ba to wannan hali mummuna da ake ciki kusan yau shi ne wato rayuwa ko ra'ayin al'umma shi ne duk lokacin da kai za ka sayar dama idan ka faɗa idan an gaya wa ko da an gaya wa ko a kasuwa inda kake kai masara ba ko shinkafa ba ko gida ba ko gero ko tsada ce ba ko kuma shanu ko tsada ce kafin ka kai ma za ka karyata wanda yake ka tambaye shi kai za ka tambaye shi in ya baka amsa yana a bera ka ba kada ka abu da ba tsara ke abin da nake nufi shi in kai za in mu za mu sayar kowa zuciyar suna cike da tsada da yi tsada a wanda zai sayarwa ko da kuwa abin ya ke da iyaka bai damu ba haka nan shi ko mai saya idan zai saya ko da zai zai zai faɗar da mai abu ya shiga asara bai damu ba in za ka saya kai ne kake san ai baka aha ko da wanda zai tutu in za ka sayar kai ne kake so wanda ya tutu ko da za ka ninka masa kuɗi wannan ɗaya daga cikin halayen nan ne na mutane a kan shu'aibu wanda wannan shi ne mafi yawan kasuwanci mu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye ku a hana mutum ya yi kasuwa ya ci riba gwargwadon wahalar sa da misalin sa ba amma dan walalli riba yana daga cikin wannan sauye ma'auni wanda yanzu Allah ya tsara duk sakon da shi Allah ya kiyaye wala taqulu la ashya'u na'am ولا تقولوا لكل صراط تولدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wala taqulu bayan sauye ma'auni da mutanen shu'aibu suke yi da farna a bayan ƙasa kuma ga wani abu kuma suna yin fashi da makami ba suna kankare hanya suna kwata kayan mutane wala taqulu kada ku zauna bi kulli sira'i a kan kowace hanya tu'iduna kuna tsoratar da wato kuna azabtar da wanda ya yi niyyar imani ko kuma sun kasance a kan hanya ne da yadda mutane suke suna cewa ga duk wanda ke nufin wani annabi shu'aibu cewa ina za ka zai ce mun zai je wajen shu'aibu ne suka ya masa kanka da makareci ne zai zai jire ka addinin ka sannan kuma suna yi kuma suna yanke hanya wato suna kada hanya suna yin fashi wato su tura suna tsare mutane an sabilillah game da hanyar Allah tabaraka wa ta'ala man amana bihi wanda ya imani da shi wata kuna haɗi waja kuna neman ta wato wato kari wato karkata ga hanyar Allah ma'ana kuna jefa wa mutane shakku da rikici a zuciyar kuna kore su gaba da annabin Allah wasu ku tuna da rikiman Allah mana in kuntum qalilan ai da kan ku dan kadan ne ga karancin adadi ga karancin abin masrufi ga karanci ga talauci haka sarafu Allah ya yawaita ku ya ba ku albarkar kaya ya ba ku albarkar dukiya Allah ya kare ku wannan wanzuru goma da kai fa kana akibar musulmi ya ya karshen masu farma daga cikin al'ummomin da suka gabatu gabanin ku ya kasance na وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقالوا خير الحاكمين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به إن يعتقد وأن جماعة منكم sun yi imani da abin da aka aiko ne da shi wa ɗa'ifatun wani jama'a kuma dan yuminu ba su yi imani ba to ai abin da ya kamata ku yi sauraro wanda suka yi imani su yi sauraro su yi haƙuri su ga ƙarshen imanin alheri zai ja musu wanda ba su yi imani ba su ma su yi sauraro su ƙarshen su imanin su abin zai ja musu ku yi haƙuri mana hatta ya kuma Allahu bainana har Allah ya hukunci tsakanin jama'an nan guda biyu wanda suka yi imani Allah ya taimake su akan masu ɓanna وهو خير الحاكمين الحالي أن شيء مضي في جن ما يكونش باب ولا زي بيو وزي بي بيو كنت فنقوى باب ذلك تشوف في أننا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتكونن أو لتكونن في ملتنا قال ولو كنا كافرين قال الملأ الذين استكبروا من قومه من يمن يمتعني وين تكير من كي لكتكين متعنا النبي شعيب أكين جواب الدين أبي سواء الدين تكيا ويا شعيب لنخرجنك يا شعيب والله دام كنك كي أكين جرمه والذين آمنوا معك دون سكي إيماني تعالى لكي دام كنك كي من كريتنا لك جرمه in dai za ka haɗa mu da ce sai mun yi abin da kake so mu imani da Allah sannan ko mu adalci wajen au saye da da au au da aurarwa za mu kore ka ko kuma ka yi bakin ka aula ka kudun na cikin katina ko kuma ka kasance a cikin ka zama so a cikin addinin mu kai ma ka shigo cikin halin da muke kai ta tsara da mu na'am qala awalau kunna karihin shin girma da arziki za mu shigo za mu zama a cikin addinin naku ko kuma sai dai kun mun kasance a dole na
قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نقول فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين alika raina ala Allah kadiban hakika mun kiri kariya ga Allah tabaraka wa ta'ala in kunna bi millati in mun kasance a cikin addini ba da inna jana Allah minha bayan Allah ya tsere da mu daga cikin ta a wannan annabi shaibu yana magana ne da hakkan mutanen amma ba da haka ba shi annabi da ba kowanne bai taba zama a cikin kafirci ba balle a ce yana kuma ya tsira yana magana a mutanen ne سنن الله جل كنا في كتبه بعد ما استجاب الله منها آية أخرى كذا نموذج إنك وما يكون لنا أن نقول فيها فيكمات أجيب وتمكوما إنما إلا أن يشاء الله ربنا سيدا الله تبارك وتعالى يا رسولنا مجمو يقام جدا مكوما cikin addini addini wannan azal shu'aibu ya faɗa haka ne saboda kaskantar da kai da Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala wato ikon ka ya fi karfin kowa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce azza wa jalla ya muqaddimul qulubi fa bi qalbi ala dinika ya bai ciwo ya zuka ta tabbata da zuciyata a bisa addini ka duk inda ka kai da bin Allah tabaraka wa ta'ala to kai a hankali kar ka ga wani mutum Allah ya jefa ka cikin wani hali ka ɗauka shi din ya bata kai kuma ka tsira ka bi shi wannan abu yana wajen Allah in Allah ya ga dama sai ya dawo da shi fiye da kai kai kuma ya mayar da kai fiye da shi wajen kasawa saboda ka a kowane hali ka samu kanka ya zama kana mai ka zama mai kaskantar da kai ga Allah ka ba ka wata ka nuna wa Allah cewa kai fa bai cancanci ya baka wannan abin da ya baka na addini da imani da arziki da lafiya da abin da ya baka duniya ba Allah ya baka ne da faradarsa kaga annabi ne annabi Shu'aibu da su annabawa babu wanda yake jin tsoro a hankali wanda yake jin tsoron ya fita daga abin da ya samu kansa ya koma baya amma duk da haka sai ka ji annabi Shu'aibu yana cewa hakika muke kirkiriya da Allah tabaraka wa ta'ala in kunna fi millatihi in mun koma cikin addinin ku sai dai in Allah ya saboda mai wasu a rabbuna kulla shay'in ilma al ubangiji mu ya yi wasu ya yi kowane abu da sani ya kewaye komai saboda haka Allah ya tawakkalna a wajen akan Allah muka dogara cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu a cikin imani ya tsayar da mu daga shirka rabbana ya ubangiji ka bainana kai hukunci tsakaninmu وبين قومنا قالوا مزالم ده حق الحق ده آلنتي ده قسيا وأنت خير الفاتحين كيدا يمكن كتشم مي واتو هكذا كو ميدا بيوا وإنتو مزالم ده بيوا أنت صلى الله عليه وسلم على أبان الأبان شو لا يقول لنا مصلات لنا كإبادة sai kuma zai ce ya walta yana ta ayyukan da duka da wannan mutumin kullum ya dawo wannan wannan sai da zai gaya masa wane abin da kake nan ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai shi wannan mai sa'awar sai ce masa da aliyu wa rasu ka bar ni da ubangiji kullum ha kullum ha shi wannan da nan sai ka bar shi wata tsiya ne wajen mai ibada ne sai ce masa shi wani kai kam dai ba za ka samu ramar Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wani da mutane guda biyu shi ainihin musu ali alayhi Allah a sarfi rushi ba a sha wane ne har yana rantsuwa ba zan aikata abin da nake na ga dama a cikin mulki na ba yake yanke mini hukunci cewa wane ba zan yi masa rahama ba to ai aiki na ne shi na gafarta masa kai ko ba ka zaki game da su ba saboda ba abin da ya waje ba ka Allah mulki Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka kowa ya zauna a cikin da in malami zai dinga yi wa'azi a mutane to kalle yayi wa'azi irin yadda Annabi Musa ke faɗa ya Annabi Isa ke faɗa la tanzuru ila an-nas ka'annakum arbabun wanzuruhum ka'annahum abidun kai mai wa'azi kakka kalli mutane a lokacin da kake kiran su zuwa ga Allah kamar kai ne ubangiji ba na kuma kamar kai ne tsarkakakke kuma duk gaba ɗaya su ne masu laifi ka kalle su a matsayin kai bawa ne su bayi sauraka lokacin kada ma'ana lokacin lokacin da ya zama tsakar ka dinga kallon al'umma kai ne tsarkakakke a cikinsu kuma su ne baya ba na maki a cikinsu akwai wanda ya ninka kamar sama a wajen Allah da baraka wa ta'ala kila arzikin da kake samu na duniya ma da lafiya albarkacin kasancewar a cikin ku ne ba kake samu to da kullum mutum ya zama in zai kira mutane zuwa ga Allah ya kira su a harkar wakilci ba a matsayin cewa shi ne mai dan dama dama ba na'am
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنه إذا لخاسرون
قال الملأ الذين كفروا جماعة من يمشى وإلا suke cikin mutanen wani kan su daga mutanen su aiku za su na gayawa sauran wanda suka bi shu'aibu cewa la yadda ba su shu'aiban hakika in kun bar cikin kun bi shu'aibu kuka bar addinin ku na gargajiya na bautar zuwa kato innakum idan kun bi innakum idan la qadiru lallai ku a wannan lokacin kun kasance ba su tabewa kun zama sabaku kun bar addinin ku na bautar gumaka ko ko ba bautar Allah shi kadai wannan abu da suka sai ya fara ubangiji sunan فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ba aka bar hurwa da fatu sai tsawa daga mala'ika jibrilu ta rike su fa asba suka waye gari jafin turkusassu fi jerin a cikin gidajen su Allah ya kiyaye. Allah ma ta الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين الذين كذبوا شعيبا وين استقرية شعيب عليه السلام كأن لم يقلوا فيها ثم أيضا أن تنبكي كاتبا كما زمان أو النمر الناس ولا نمشي ديوا الذين كذبوا شعيبا وين استقرية شعيب كانوا هم الكافرون su suka sun kasance su ne zaɓaɓɓu a addinance zaɓaɓɓu a duniyance saɓanin wayanda suka gani suka tashi suka bi shi su ne masu riba na.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين Mata wallah anhu annabi Shu'aibu ya bada baya anhu gabanin su wa kala ya ƙaure bayan an zo an da azaba kenan ya ku mutane na abin da nake kuje kuje muku kenan daga ablan ku ne ta la rabbi na ibrahim ku da sakon ubangiji na wa nasatu lakum na kuma yi muku nasiha cewa wannan fa abin in kun ji shi zai halakar da ku kuma ba ku ji ba fa kaifa asir ala qaumin kafirin ai ba bai dace ba mai bakin ciki ga mutanen da suka kasa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba domin abin da ya same su nan su suka jawo su da suka shi kuma Allah ya musu haka na'am وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون dan ba da yake cewa la tuzu bi lam ba da islahi ha yake al ishara lukan bi qawlihi ana rikan wato daga mafadin Allah da yake cewa wala tuzu bi lam ba da islahi ha kada ku barna a bayan kasa bayan wato bayan rayuwarka cewa Allah ikamata shara'i sayar da shari'o'in Allah tabaraka wa ta'ala ne zanta haram aiki ne wato ne zanta abin da Allah ya hana da kuma mutunta abin da Allah ya umarni وظهور الدين تكون بينا الدين ومن علامات إسلام الأرض وبعدها يدا لك علامة جاروا القصى تكما في قبل القصى لدنيا قبالها في اللغة تنقى الأمة تكثير الدين يزما sannan kuma suka gyara halayensu addini ya bayyana aka aka fi umarnin Allah to wannan alama ne na cewa a duniya za ta cika da alheri lafiya da zaman lafiya da arziki gaba ɗaya kamar yadda Allah ke cewa cewa cewa wala wala wallahu aqamu tawrata wal tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim wa akal mutawwil wa min zalika abdilin da ka ce yahudu da nasara da kuma wanda suka yi wanda aka ɗaukar musu da da alƙur'ani da za su tsayar da littafin Allah da abin da Allah ya saukar da za su yadda a taura da injila da abin da aka saukar musu daga ubangijin su to da aka domin sauƙinin da sun ci abinci a kunce hankali a kunce za su samu abin da za su ci da sun ci ana wato arziki saman su da ƙasar su ma'ana sai ƙasa ta fitar da duk abin da suke da shi na tsirarrika da itatuwa da gwalagwalai sama sai ta zubar da duk irin abin da suke da shi na ruwa mai albarka ومن ذات أرجلهم so to haka gwargwadon gwargwadon tsayuwar sai da kama huwanka gwargwadon hutu ka Allah yana cewa wa man yattaqi Allah ya ta'ala hu makradan wa man yattaqi Allah ya ta'ala hu ila min yusra saboda haka in ka ga kasa ta dame lamari ya lalace ba zaman lafiya kashe kashe bala'i iri iri yana bayyana to waɗannan sakamakon saba wa Allah ne da kuma kasancewa akan hanyar Allah madaidaiciya Allah ya yi saboda haka yake cewa ana rika da ishara cewa cewa wato tsayar da shari'o'i da da bayyana addini yana daga alamar wato wato lafiya gyaruwan ƙasa da kuma ci gabanta da yalwanta da lafiyarta da zaman lafiyarta wani shari'o'in Allah da bayyanar sako iri-iri yana daga alamar barna a bayan ƙasa kuma yana daga alamar rubujewar ƙasa da lalacewarta saboda haka za a yadda Allah ya kawo wala ta kudu kulli salati da kulli salati wani cewa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗaitar da mutane a cikin imani da kuma shirye da su a wato wato akan Allah tabaraka wa ta'ala wato cewa imani da kuma fitar da Allah tabaraka wa ta'ala yana daga wasu girman tsamin ya zuwa ga Allah na samun yadda Allah duniya da rayuwa da kuma ake cewa wa yukas min qawlihi ana tsaya daga fadin da yake cewa ba ya kun lana an naqulu fi an naqulu fiha illa an yasha Allah cewa annaka insana mutum la yaqau ma zahir wa adwal wa kar ya tsaya tare da zahirin wa alqawlin harama da kuma alƙawarin darko wala amma Allah kila Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ratayar da wancanin ka alƙawarin harama da alƙawarin darko da wasu sharɗoɗi da koyayyun abubuwa wanda ya koye ta kai baka sani ba wani zalika saboda haka da arifu masanin Allah la yanzu la yanzu da tsirabihi tsoronsa da zuwa a kowane lokaci raurawarsa da tsoron Allah ba cikin lamarin Allah baya gushewa wala ya kuma kuma a ghairi ghairi lahi wala ya kuma ma ghairi lahi kana da wani tsoronsa baya kasancewa in ba tare da Allah tabaraka wa ta'ala ba a cikin sakin hadisai na kursi Allah tabaraka wa ta'ala ya ya abdi la ta'amal makari وإن أمنتك فإني لا يريد به مهيك kada ka amincewa makirci na ko da ya kai bawana kada ka yadda ka amincewa makirci na ko da na amintar da kai wato domin ilimi na la yahidu bihi mulkin babu wani mai kewayo da yake kewayawa da shi na kuma na وما أرسلنا وما أرسلنا في قرية وما أيكو أوتا القرية من نبي نولي النبي إلا أكل من نبي نبي أتباها وإلا أخذنا آلها sai mun kirki mutanen wannan garin da muka aiko musu wannan annabi bil ba'sa'i da tsanance tsanance da tutuka da annahum yatadarrun ko za su kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yabe mu da yayin na'am
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا نسوا الله نسوا الله فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون ya bayan an aiko manzo da manzo ya zo sai Allah ya jarabi al'umma da tsanani da wahala da jinyace jinyace da talauci don ya samu makamani mutuwa cewa kun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kun ji tsoron Allah Allah zai dauke wannan tsanani Allah zai kawo ya muku yalwa da jin arziki da sauran bayan ya yi magana haka sun mabaddalla wa kana sai ya sai sai sai ya alhasana sannan sai mu canza gurbi wato mummuna din sai mu canja shi da mai kyau mu kawo musu arziki da yalwa da lafiya da zaman lafiya hatta a hau har sai sun samu lafiya cikakkiya sun samu arziki shi komai to maimakon su gode wa Allah qalu wa qalu bi hayya kad masaba udan abarra wa wasara ai haka duniya take iya ma duniya mama wata ran kudi wata ran iya wata rana a cikin rasu wadata wata rana a cikin rayuwar halin duniya ne ba wai zuwa manzo ne da abin da ke maka da kuma magana ba kafaru ne maka ma ya dai cikin kafin sai kuma Allah gare su wa nasiyanan da digiri da kuma mantawa da ambatan Allah wa tiqalan da kuma itikadin cewa wannan abu da ke faruwa yana daga al'adar zamani ne sai zo da fari yau fari gobe Allah ta bada lafiya fara fa kallahu barkatan da inda suka haka suka gode wa Allah a cikin nima da muka kafa su a kallahu barkatan sai mu kama su barkatan ba su ba girma ba a jiki wannan la yaqulun kuma wannan ayya ita duniya wa a jiki cewa Allah tabaraka ta'ala zai iya canza duniya kowane iri ne ba wani ƙarfi sai fi ƙarfin Allah ko yanzu kwanakin korona na mai zai nuna mutum amma wani ba Allah ya aiko waɗansu mala'iku masu na masu suna korona sai an samu ƙwaya ɗari biyar suke yin daidai da ƙwayar riɗi amma wayannan ƙanana halittar da ba sa ganuwa babu wanda ba su kulle a ɗaki ba sun kulle masallatai sun kulle cocina sun kulle ofisoshi kai ba ma nan ba kai da matar ka ma sai kowa yana ɗaki a gefe ko ba wanda ya ganta ba wanda ya ji ka ƙare zaman da zuwa suka fi kuma duk duniya ta yi ba wanda ya daga bakin su ya kai wani saboda haka wannan ya isa a cikin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana da yunzinoni da zai yaƙi bayan da iri iri kuma ya fi ƙarfin kowa ko bai nuna fi ƙarfi ba wannan yanayi to za ka yi an ce abi Allah kawai abi Allah ta baraka wa ta'ala abinda ba za mu iya cikawa ba kuma mu cika shi da su ma da yake misali na ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم درجات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau an na ahlul qura da ka ce mutanen aljaliya wanda ta gabata mutanen annabi shu'aibu da sauran alƙurori wa wa ma kan walau an ahlul qura na amanu sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wanda kau sun fi wajen tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to ai da za su yi imani sun ji tsoron Allah la fatana alaihim barakatun minas samai wal ardi da mun buɗe musu ƙofofi na albarka daga sammai da ƙasai da mun yalwata musu alheri kuma mun yanka wace musu ko'ina an ce muradi da wannan albarkatun sama shi ne da mun ba su ruwan sama mai albarka mun ba su amfanin gona mai albarka walakin sai dai kan da buɗe rusuli sun karyata da manzanni wa kafaru lima sun kafirce wa limomin Allah fa akaznahum bima kanu yaktubun sai muka rike su da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da sabon Allah tabaraka wa ta'ala أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون shi ne su mutanen alkariya za su amince an yafiya hun ba su na tsananin mu ko azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare wa hun na'imuna suna barci sai dai kawai su ji su suka fi gidan halaka na أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا هدى وهم يلعبون shin mutanen alkariya sun amince azabar mu ta zo musu da halsi suna wasanni wani yana abin da yake so kawai sai ji shi a lahira ai ba za su zo ba
أفمن مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم shin
الخاسرون za su amince makircin Allah to kada su amince shi ne Allah ya fi istidraji da kimomi hanyar kama su ba shi bala ya mana makarar ba ba wanda ke amincewa da makircin ubangiji shi ne sakamakonan sakayyarsa illa kawai kafiru sai mutane waɗanda suke sababbu waɗanda ba sa lura kuma ba sa yin nazari a cikin lamura har su kasance har su suna da kana أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وضعناهم أن لو نشاء وضعناهم بذنوبهم ونقدر على قلوبهم فهم لا يسمعون ولم يهد للذين آمنوا الشر ثمن بي- بين جوائز السكين الذين يرثون الأرض جوائز السكين كذا من بعد أهلها بايع أبو لندا وجوائز السكين قال كذا سنة الأمومين دا أكثرت سبايا وإن دا أكا هلكا idan sun zo ai dole za su ga annan guran an taɓa zama nan guran an taɓa kaza an taɓa kaza shi yanzu ba su taɓa shin abin bai bayyana ga su cewa Allah na sha'u da mun ga dama su ma a sabnahum da mun kama sun same su zubin su wadar ba ala kullum da mun yi a zukatan su fa la yasma'un shin su ba su kasance suna ji ba la تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين نعم cewa a wani jihadi da shi lamari bai bayyana ba da shafi da yin sunan haka wanda ke garin kasa in ba a jihadi na bayan ma'amulanta wato wanda suke maye wato suke garin wanda suke gabanin su ga gidajen da zuciyoyinsu cewa an launa samu da mun ga dama a kan namu da mun halakar da su bi zunubi saboda zunubi kamar yadda muka halakar da waɗanda suke gabanin su sai dai mun yi jinkiri sannan kuma wato mun yi musu jinkiri amma ba mu wasu a banza ba wala no mu muna yin shi ne ala qulubi a zukatan su da gafala da kuma kullawa su sabo alhalin su ba sa ji sun yi da lura suka kura na wajanin da alkari a wajanin da alkariyu ne wanda muke ba su labarin ga ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na kuntu alaikum muna ba ka labarin min an bayyana daga labarai ai labaran mutanenta yayin da suke imani da manzanni da abin da Allah ya kama su muna yi maka wannan kisa ne saboda mutanen ka su ji su kuma su wa'azantu kada su kafirce da Allah kada su ci imani da manzanni saboda kada abin da samu wai abin da samu wai can ya same su na'am ولقد جاءكم alhali ka ta rusulu bil bayyinat manzanin sun zo bil bayyinat da hujjoji daga Allah tabaraka wa ta'ala fama kanu liyuminu bas kasance kuma fama kanu liyuminu bas kasance su su gaske wa su kasance masu imani yayin zuwan manzannin nasu da ayoyin ba bima ka zabu min kablu saboda abinda suka karyata min kablu gabanin zuwa gabanin zuwan nasa ai bayyana mujizoji bai amfane su ba na amma ka da limi ba san ce za su imani ba kazalika haka nan da ba ya zo ba Allah ke yin ki ala qulubi kafirin a bisa suna san kafirai ba za su imani ba har sai azaba ta zo musu وما وجدنا لأكثرهم من عبد وإن وجدنا أكثرهم منافقين ma wajanna li aksarin ba mu samu daga da yawan su mutanen alƙarya min ahli wani alƙawari ba kai mafi yawan su dai mun samu mafi yawan su ma masu kai ne masu kama wa Allah ne da ishara ke cewa yan baki liman fata Allahu basiratan ya kamata ga wanda Allah ya bude basirarsa an yanzu da ayyukan itibar ya kallo da idanu na lura shi man sarrafa abin kowa kamar a cikin magabatan da wanda su gabata gabanin sa kai ba sarrafa duniya wata kowa mutum mai hankali ya yi tunan cewa wanda suke gabanin sa yaya suka bar duniya suka bar ta ba su ba labarin alhali walan ya kudu min ha alhali sun zo duniya sun fara dukiya sun fara da abin da suka tara sun daraja ne sun tara amma kowa ya zo ya koma ga Allah daga shi sai farin kalle sai abin da ya gabatar wanda shi ma bai san abin da ya gabatar ba sai ya je can ya gani wani da ma bai san abin da ya gabatar ba sai ya je can ya gani to ya kamata magabata da suka wuce su zama mana abubuwan lura abu mutanen da suke duniya yanzu kowa ya yi kokari ya san irin yadda zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala suna shirya cewa sarrafa duniya sun bar duniya wala halu anha sun mane daga barinta walam ya kutu ba komai daga duniya ba illa ma qaddamu amamahum sai abin da suka gabatar da shi a gaban su kadamu ala makadamu sun gabata sun je sun gabata a kan abin da suka gabata bayan kun je sun gabata abin da suka kai su aika suka tura la'ira sun same su wala bi mu kuma sun da dama alama kan lafu a duk abin da suka bari a lokacin da walam ya fa'u da damu a lokacin da dama ba sai musu amfani ba alhali kafafuwan sun riga sun zar sun zarge saboda haka kowa ya kula falfadan kadibun yusur kaji wa jani zamani fa mai hudba ne ma'ana mai lakka ne yana ziyar da na kusa da na nesa yana kira kullum da nasiha da harshe mai nasiha kuma shi mai adilan an shiga mace shi ba sai ya tsaya yana rubuta maka ba ai bayyana maka ce kawai yana ce maka amana ko rabbul inzar shin gargadi bai tabbata a gare ka ba kama ta babu ma ta tsare da itibari abinda kuke gani na abubuwa na ranar da gobe bai ishe ku ba aina man salafa qablaku zamani yana tambaya ina wayanda suka rigaye ku awa ma kanu ashadda minkum shin ba su yi ku tsananin komai da komai ba arziki da mulki da arziki da matsayi da ilimi da komai a wani ko kuma su ma fa kaman ku ne alhali kadna ma zikruhum zikrul ambatan ya kama wa ala qadruhum darajar ta daukaka amma bayan haka wa kafa sa'ada wa kuba ba da kamali abadahu watan ku ya fadi wato ya karya bayan sai da zama dan dare goma sha hudu fakadu ma kanu sun kasance kamar da suka zama wa an qaribin mamau wa baru kwanan nan suka shuɗe suka lezanta ukhbu amaru ila ma qaddamu sun gabatu sun sace zuwa abin da su gabatar wa qadu kuma sun nufi wajen Allah qaharat dole ila al-qada'i wa sallamu wa sallika wuya ga hukuncin Allah ya ayyuhal kafirun ya kura kalandu antum bi dhamma bala yakun usadi ko kuna kurciwai da suka gabatu yadda kuke ganin suwa da sirrin sun barku to kuma gobe kuma kuna kusa da su ويا أيها الباقون يا وزنزو الدنيا أنتم إليه تساقون وأنتم إليه تساقون ذا أقول أقول ذو أيضا أقول wannan fa qaba'un munbarimun wato wannan hukunci ne tabbatacce kuma wato wato wato shar'a ne tabbatacciya kuma hukunci ne lazumamme babu makawa ga ɗaya daga cikin bayi sai ya shiga wannan hali na yau shi ne gobe ba shi ne ba yau ya zama gobe bai zama ba saboda kowa ya ce kyawun rayuwa tsakaninsa da Allah abin da ya gabatar da kyau shi zai masa amfani abin da ya gabatar da mummuna shi zai masa bala'i abin da ya aikata shi zai zai bari bayi suna ambatarsa da shi suna yabarsa da shi ko suna zagi da shi sun yabe shi sun samu ya samu shaida a wajen Allah tsira in sun mummuna mummunan yabo kuma alhamdulillah Allah ya kiyaye alhamdulillah rabbil alamin الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه وسلم اللهم لك اقول بك الله اكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واكفنا وعافنا اللهم انا نسالك الجنه وما عليها من كل موت ولا نشرك بالله ربنا بلا من كل موت اللهم انا نسالك التقوى الاخره اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك الجنه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا وارنا وارنا Thank you.